الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروا من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين
wa'annan idan ba a manta ba ayyuwa inda suka gabata su ne mana nuni da ƙarin haske na abin da ya faru ko ya bayyana a surar ta gabata wato alhaka na tashin alkiyama wato ƙarin haske da abin kaman a dunkule aka fara faɗawa to amma kuma ba a gama faɗawar ba sai an gaya mai kawai ranar tashin kiyama ba mu san tsahonta ba ba mu san waɗansu abubuwan da ake yi ba to sai a cikin wannan sura a ga mace a ai yawmin ne kana miqdaru suna alfa sana karin dai wahala da tsoro da firgita har yanzu wato ba wai rana ce irin tamu ba wa'annan ranaku wannan rana wacce take tsaho na shekara na dubu hamsin alfa sana har yanzu a ƙiddiga ne irinta wato rana irinta ubangiji wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta udu rana ɗaya a wajen ubangiji wato tantar shekara dubu ne irinta mu sai an yi rana a gurin allah sai an yi shekara dubu
Allah ya saka ma da alkhairi
kuma sannan ta ƙara yin bayani wannan sura a game da yanayin rana a game da yanayin sama ɗin kuma ta ƙara yin bayani a game da irin tsananin da akan shiga musamman wajen abin da ya shafi wato kaiwa da kawa na jama'a har ma ya kasance mutum zai rika fatan cewa ya fahimci kansa daga wannan azaba da dukkan abin da zai iya mallaka komai kimarsa komai darajarsa to amma Allah ya san ƙara ƙara duk wannan ba za ta yi Allah ba wuta ce dai kawai mutum zai shiga mujirin din nan wanda yake kafiri ko mai sabo zai shiga wannan wuta na za a tuntuta kuma za ta rika kwakwarewa tana cin wato ainihin tuttugewa namun jikinsa yana barin wato kashinsa da kuma dukkan tsayawar jikinsa ma'ana su ya tsotsin kafa ya tsotsin hannu abin da ya shafi kunnuwansa duk duka ta cire Allah kiyaye Allah kiyaye to to amma menene siffar wato menene yasa wa take kama wannan wutar dama an ce mujrim to mujrim nan shine sada'u man adabara wa tawalla duk wanda ya juye baya wato ya bar imani ya kau da kai gabarin gaskiya to shi da man take kama kuma sannan wa jama'a fa'a'a ya tara ya tara amma wasu ya kimfe ya hana haƙƙin Allah ya ƙi fidda zakka ya ƙi yin sadaka ya ƙi yin kyauta to irin waɗannan su ne suke kone a cikin irin wannan wuta to su kun waɗannan to amma idan ya kasance to su kun waɗannan ayoyi wanda aka karanta yanzu su ne suke nuna cewa dan adam yana da wayan siffofi guda uku babu wata siffa wacce ta muni a cikin dan adam a inal insana shi mutum kulika halu'a an halicce shi ɗabi'arsa wato halu'a zan ce wato mai haɗama halu'a tana da fasara da iri iri da yawanci saboda duk abin da muke ana kan muna tsawaita amma duk dai takaita ake muka ɗauki halu'an nan kaga tana da fasara wani iri bakwai an ce halu'a ɗin nan shi ne wato wanda ya kasance kamar irin yadda aka wasafa a wannan aya me halu'a to ba sai ka je ka ne fasarar ba a'a halu'a shine idza masahu sharru jazua idan sharri ya same shi duk wanda ya kasance idan sharri ya same shi ga yana raki ba zai hakuri ba wai za masu khairu idan kuma alheri ya same shi ya hana manu'a mai yawan hanawa ne to wato wannan shine halu'a to wannan aya ta fasar halu'a kenan ko wasu kuma ce a ai mai ai mai kwadai shine halu'a mai kwadai kwaɗayin tara dukiya wai ba kwaɗayin wai wai mai ko kwaɗayin kayan marmari ba kwaɗayi na itara a abin duniya ko ta haram ko ta halal wata fasara an ce ko a shine wato marowaci a wata kuma an ce shine wato mai ganin kyashi a wata an ce mai hadama a wata an ce mai raki a wata an ce mai tsananin raki to su ne fasara kamar iri bakwai to wa idza masahu alkhairu manu'a to shine sai Allah ta'ala ce to sai ya faɗi magani na yadda mutum zai zama mai kyakkyawar ɗabi'a Allah ta'ala ya faɗi wata siffofi idan waɗannan sun zama su ne siffofi waɗanda suka kasance munana siffofi marasa kyau siffofi na zargi na abinki waɗanda su ne suka sabauta wanda ya siffatu da irin waɗannan siffofi su ne suke shiga duk irin masifun nan waɗanda aka bayyana a waɗannan surori a surar nun din a suratul haqa da kuma cikin wannan sura to waɗanda suke shiga wannan su a ainihin wato munan hali to saboda sun sufar da irin waɗannan sufofi sannan kishiyarsu su ne waɗanda suka sifar da sufofi guda goma kamar yadda za a ambata su a nan sufofi ne guda goma wato duk wanda ya siffar da su to shi kuma baya da cikin waɗannan duk azabar da aka faɗa cikin waɗannan surori shi baya ciki kenan a waccan sura an ambaci wanda za a biyo littafinsa a hannun dama amma ba a faɗi aikinsa ba to a nan za a faɗi aikin nasa wato shine wanda ya haɗa waɗannan siffofi guda goma dukkan wanda ya kasance wato baya da cin wato bai siffar da waɗannan siffofi guda goma ba ko yana cikin haɗari dukkan kirkinsa dukkan wata kyautatawa da yi a wani ɓangaren in je bai siffar da ɗaya da cikin wato guda goma nan gaba ki ɗayansu ba to babu shakka ko ya zama musulmi to sai dai ya zama munafiki ko ya zama fasiki ko ya zama mujirmi saboda haka Allah Allah ta'ala ya kiyaye mu na'am illal musallin musallin wato sai in kaga waɗanda ba su zama halu'an dinnan ba jazu'an manu'an dinnan ba ba zama kuma man adabara wata walla ba to illal musallina sai masu sallah to sallah dinnan idan ce kana sallah ba wai fa kana sallah kawai ba yaya kake yin sallah ba fa kowace irin sallah ba ba fa kawai kamar aikin nasa ba kamar yadda yadda na ga mutane suna yi nima nake A'a, wanda ya kasance yake da masaniyar sallar yake ba da sallar kamar irin yadda ya kamata kamar yadda zai za a wasafa a nan wato za mu gane kenan wato siffa ta farko wato ita ce masu yin sallah wato siffa ta ɗaya ta biyu wanda suke yin sallah kuma har yanzu ala salatin da'imu ne cewa mai yin sallah in kana yin sallah to shi kenan kai ba mara yin sallah ba ne to ka kaga kenan ka samu kenan siffa ɗaya sai a rubuta maka ɗaya kenan to amma su ya kake yin sallah ai da'imuna ai ko da yaushe yake yin ta a wata fasara an ce ana nufin sallah farilla an ce a waɗanda suka dawoma suna yin na filfili kuma amma lallai ne kasance idan an ce da'imuna to ana nufin waɗanda za su bayar da wannan sallah irin yadda za ta sa fasu tuffar da kyawawan ɗabi'o'i saboda inna salat tanha anil fasha wal munkar saboda hakika sallah tana yin hani ga alfasha ga barin alfasha da kuma gabarin dukkan wani aiki na ciki wanda duk sallarsa ya kasance ba ta hana shi ƙarya ba ba ta hana shi wato abubuwan da suke kishiyar waɗannan abubuwa ba ba ta hana shi wato ainihin cin riba ba ta hana shi zina ba ba ta hana shi shan giya ba ta hana shi cin hanci ba to wannan baya sallah san babu wani abu da zai samu a wannan sallah ta sa don ku saboda Allah ta'ala ya faɗi wato alheri da mai sallah yadda Allah ya ce yi wato zai samu shine tanha an fasha'i wal munkar to lalle ne kasance ashe sallan nan ya zama a kyautata akwai abubuwa kafin sallah din akwai abubuwa a sanda ake sallah akwai abubuwa bayan sallah din ya zama kafin sallah ya zama abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi alwala abin da ya shafi tsarkin tufa tsarki wato na gun da za ka tsaya kai sallah tsarkin jikinka da kuma fuskantar alƙibla sannan kuma sallar ka yi ta da kankan da kai da karatu da tadabburi wato karatu da lura da fahimtar abin da kake faɗa da in ba ka gane abin da kake faɗa to ka rika jin ainihin sautin kana bin wannan harfan da kake faɗa wato ba sallah kana waiwaye ba ba sallah hoton kurciya ba wato sallah wacce ta kasance kamar shigen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda yake sallu kama ra'aytu muni usalli da akwai da akwai waɗanda aka wallafa su na sallah din kawai suna da yawan gaske amma akwai sifatu salati na ashir albani kuma akwai wani bawan Allah Malam Ibrahim Tofa ya fassara wannan har ma da harshen Hausa kana iya duba sallar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar shi kake kallo yake shi ne ke cewa wato siffatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarahu to saboda kaga anan zaka samu siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kila sai ka samu damar kwatantawa ka zama daga cikin waɗanda salatu tanhahum an fasha'i wal munkar kaji siffa kenan ta biyu suna yin sallar kuma suna yin ta daidai to sai kuma siffa ta uku na'am
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم na'am to wallazina fi amwali wannan siffa ta uku ta uku kenan bayan suna yin sallah kuma suna yin ta kamar yadda Allah ya ce wato suka dawwama suna yi don a lura wato dawwama abinda duk ya fi wahala shine wato ka fara aiki ka dawwama a kansa shine istiqama abu ne mai wahalar gaske istiqama dawwama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya zo a ingantaccen hadisi cewa ahabbal ahabbul a'mali ila Allah adawamu mafificin wato wato aikin da Allah ya fi so shine aikin da mai yi wato yadda wama akai wa in kalla komai kankan kanta sakwa a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dawo ma alayhi sahibu aikin da Allah ya fi so shine wanda mai yin sa wato ya fi dawwama a kansa na Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza amala amalan dawama alaihi duk aikin da ya fare to sai ya dawama a kansa to don wannan kenan wato waccan aya da muka bayyana kenan abin da take nuna wa kenan kuma kenan idan ya kasance aikin da aka fi so ka dawwama a kai kuma wani hadisin ya ce kowa ya ɗauki aikin nan gwargwadon yadda zai iya saboda fa Allah ba zai gaji da baka lada ba har sai in ka gaji da yin aikin nan saboda haka tunda Allah ya fi son abin da za a dawama ana yi kuma sannan ya ce ka ɗebi gwargwadon yadda za ka iya to a nan ne maganar ƙayyadewa da ƙididdige kamar wato ƙayyade adadi ta kuma shigo da saka waɗansu lokatai waɗanda za ka riƙa yin aiki a nan ne wato ɗariƙun sufaya suka shigo ba wai sun zo ne su canza shari'a ba ba wai sun zo su canza wahayi ba ba wai da awar annabtaka ba a'a waɗannan hadisan su ne suka dogara da su suka yi to tun da yake aikin da Allah ya fi so shi ne wanda za a fi dawama a kansa wanda in ka fara karka daina na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabarwa kanka yadda za ka iya ga aikin nan ga kuma farla ga sallan nan ba iyaka ita sallah an ajiye ta saboda alheri don wannan ko ka yawaita ko ka karanta hadisi ne shi ne sannan ga nan zikiri ba iyaka an ce zikiran kasira salatin annabi koya ya kai ana so to yaya za ka kira duk ka daina neman abinci ka daina noma ka daina sana'a ka daina zuwa kasuwa ka daina zuwa ofis ka daina bacci kawai aikin za ka yi in ka ce za ka yi wannan sarewa za ka yi sai sai ka kasa ka gaji bacci ya kwashe ka to ya kenan za a yi sai kai shi kenan almar'u faqihu nafsi kai ne kuma ai ya rage kanka ai ya rage shi dai Allah ta'ala ya yi komai annabi ya yi komai kai ne kawai ya kamata ka zauna ka zaɓa a kanka lokaci wanda ya dace da kai da kuma adadi wanda ya dace da kai to kuma har yanzu akwai aya ko ayoyi da hadisi misali akwai aya wacce take cewa to idan ka ɗauki adadin kana yi ka ɗauki lokaci kana yi sai ya kasance yau baka yi ba yaya kenan za ka yi da dare baka yi ba ko kuma wurdinka na dare baka yi ba ko wurdinka na rana baka yi ba ko wanda zai ji ala shamsa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah shine ya sanya wato wato dare da rana su kasance suna wato canjin juna saboda wanda ya kasance ya manta ko ya sakaci bai yi wurdinsa ba na dare to ya iya yi da rana wato kamar ranar ta maye wa daren nasa ko daren ya maye wa ranar hakanan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kasance yayi bacci bai samu damar yin wurdinsa ba yayi shi daga hudowar rana har zuwa zawali wannan ya yi daidai za a karɓa tankar yaƙin ne jiya to haka nan wanda ya kasance bai sami da ranan ba yayi da daddare shi ma wannan za a karɓa tankar yayi wato kamar da ranan ne to waɗannan duka su ne saboda haka malamin nan mai adabu dini wa duniya ya kawo ce to ai ƙari da ake da ake magana ƙari a addini kashi uku ne idan kai ƙari a addini Allah ne ce ka yi kaza sai ka ƙara ka bar kaza da kaza ya gaya ma guda go a guda biyu kai sai ka ma bar wajen guda biyar to me matsayin wannan idan ya kasance kayi ne kawai don a gani a faɗa a yabe ka to wannan ba abin so ba ne wannan shirme ka yi a ranar lahira ba ka da lada da da kwayar zarra to sai wannan guda biyu wannan ƙarin da kai kwaikwayon wani kai wani ne ya yi ƙarin kai ma ka zo ka hanyarsa kamar a ce ko wani shehun ɗariƙa ya saka waɗansu wurdai waɗansu salloli da waɗansu abubuwa na farla kai ma ka zo ka hau kai alhalin kuma babu shi a rubuce wato ƙarawa ya to nan za ka samu lada kuma har yanzu za ka samu albarka ta irin waɗannan malamai shekunan da suka zauna wato suka tsara irin waɗannan abubuwa yi magana mai faɗi a nan sannan ya zo ce to idan kuma ya kasance kai kanka kai ne ka kago ƙarin da kanka to a nan kuma ladanka ya maku na wancan ce wannan shine mafificin abin da ya kasance mumuni na gari to saboda haka kenan to amma duk wannan fadi a ƙarƙashin wayannan hadisan suke a habbul a'amali illa adawmu kuma a ƙarƙashin wannan aya wallazin ala salatihim da'imuna ko sai allazinahum ala salatihim da'imuna duk a ƙarƙashin wannan wannan yake to sai kuma a siffa ta uku ita ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum su ne waɗanda ya kasance haƙƙun wani wato haƙƙi wani kaso ma'alumin sananne ya kasance lissa'ili ga wanda ya zo bara wal maharum da wanda ma baya bara suna ɗauka suna bashi kina idan kana so ka zubar da wannan wai ba sai almajir ya zo yana ce allazi wahidin ba Allah ba ku musamu ba a'a ka rika ɗaukar dukiya ka rika ɗaukar abinci ka rika ɗaukar tufa ka rika ɗaukar kuɗi kana zuwa kana iske su a inda suke wa'anda ba sa yin bara dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi miskini ba wai wanda zai zo ya ce allazi wahidin ka bashi dabino kwaya daya ko ka bashi lauma daya ko kwaya biyu ko lauma biyu ba shi miskini shine wanda ya kasance shi baya bar baya nuna kansa shi ba a san da shi ba balantana a ko a bashi saboda kamewa yi hasibuhumul jahilu agniya amiyata akufi jahili yana tsammanin cewa ai mawadata ne wajen ya ga sun kame su ba sa bara wa'ina su ne kuma almaharum wa'inda ba sa bara to za a ba su to wannan ita ce wato siffa wato ta uku kenan siffa ta hudu ko wallazina والذين يصدقون في والذين يصدقون يوم الدين شنو والذين يصدقون بيوم الدين والذين سوني وأن يصدقون سكون سكي قسكتاوا بيوم الدين دلانا تاشو الجامعة واتو. الدين إن لانا ساكمكو
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون نعم to wannan siffa ta hudu ko an gane ta ita ce dama siffofin guda goma ne siffa ta hudu ita ce siffa ta waɗanda yusaddiquna suke gaskatawa bi yawmiddin wato masu imani kenan suka sun tabbatar su za a yi tashi kiyama sun tabbatar za a yi hisabi ba sa shakka ko ɗaya kuma sannan duk da haka kuma wato suna ƙaunar su samu lada kuma suna jin tsoron azabar Allah to da kaga wannan yana nuna mana cewa ba wai wanda baya yin ibada shi ke jin tsoro ba a idan kana yin ibadar kana yin ibadar kana ƙara sanin Allah kuma kana ƙara tsoro to bayan wannan gashi suna yin sallah suna dawama a sallar suna ba da haƙƙi suna hudda zakka kenan ko suna ba da haƙƙin Allah a cikin abin da Allah ya ba su sannan kuma sun yi imani da ranar tashin aljama ranar sakamako sannan kuma wallazi nan wato sutta su tabbiyar ce su ne waɗanda mushriku da suka kasance suna jin tsoro me suke jin tsoro suna jin tsoro min azabi rabbihim wato azabar ubangijin su saboda me saboda inna azabar rabbihim ghairu mamun saboda azabar ubangiji ba a bar amincewa ce ba duk inda ka kai da sallah duk inda ka kai da azumi duk inda ka kai da dangantaka ko kai shari'i ne ko kai wane ne ko kai dan waye duk ibadarka kada ka amince da azabar Allah afa aminu makar Allah fala ya man wasala ila qawmi kafirin babu wanda zai amince da makarin Allah sai wanda kasance ta abdi shine kamar irin yadda Allah yake faɗa a wata ayar allazina idza zukira idza zukira Allah wajilat qulubuhum su masu irin wannan imani su ne waɗanda idan aka ambaci Allah sai ka ji zuciyarsu ta ji tsoro kamar yadda Allah ya faɗa a cikin lafali to wallazina yutuna ma atau وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وتكون وأنت suka imani da abin da aka ma'atau abin da wato atau suka zo da wato sun yi imani sun yi ilimi sun san dukkan irin abin da ya kasance abin da ya shafi sha'anin tashin alkiyama ne duk sun imani ne amma kuma duk da haka kuma zuciyarsu suna aikin baba amma duk da haka qulubuhum wajila zuciyarsu kuma tana mai tsoro annahum ila rabbihim raji cewa ba za su koma zuwa wajen ubangijinsu yun kauna ma'atau wato kuma wa'inda suke yutun suke ba da ma'atau abin da Allah na Allah ya ba su suna da dukiya kuma suna baya baya kamar irin wanda yake da wallazina fi amwalin haqqun ma'lum to daidai yake da da waccan aya din wallazina yutuna ma'atau din suna bayarwa da abin da aka ba su saboda sun imani da Allah sun imani da ran tashin kiyama duk amma duk da haka zuciyar suna jin tsoro to sai mu je siffa ta shida
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون to wannan ita ce siffar ta shida su ne waɗanda hafizuna masu kiyayewa lifirujim ga ainihin farjinsu maza ne ko mata ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa neman biya wa kansu bukata ta wata hanya ko ta istimna'i da hannu ko wani a makamancin wani illa ala azawajin in dai kaga sun biya bukatarsu mazan ko matan wato ba sa ma dugo idan mata ne wanda wannan abu za su cewa ya zama ruwan dare mata su rika haduwa suna biya wa kansu wato bukata da su biya ne wannan abin ya kasance wato haram duk wacce take wannan ba ta cikin waɗannan siffofi duk ko wanda bai samu kansa a cikin wannan siffa ba ya siffar da kishiyar abin da muke faɗa to shi kenan dama an faɗi ranar tashin kiyama ga irin sai ya yi fatan cewa ya bayar da dukkan abin da yake kauna ko da duk duniya ce ta ya bayar akan ya fahimci kansa daga azabar wannan to amma Allah ba zai yarda ba dole sai an kona shi saboda haka wannan wani mizani ne wanda kowannen mu zai auna kansa to illa ala azwajihim sai dai ga matansu kawai aw ma malakat aymanu ko kuma su a san da ya kasance ko kuma a guraren da ya kasance ana yin yaƙi na ɗaukaka kalmar addinin musulunci amma in ya kasance ku yangi da mutum uku da su ba an same su ne ta har hanyar wato ɗaukaka addinin musulunci ba to wannan addinin musulunci ya hana a yi amfani da irin waɗannan kuma saboda addinin musulmi ya tsuke hanyar samun bayi an tsuke ta an tsuke ta dawo sai ta hanyar yaƙi kyau to duk wanda ya kasance ya sabar da wannan cewa ya kiyaye farajinsa sai dai a matarsa ko a kuyangarsa in namiji ne mata ba sa kuyanga a zamanin da waɗansu suna ta ƙoƙarin aitin da su ma maza suna yin kungi su ma mata ba su rika sayan bayi maza su ma suna amfani da su to wannan haramun ne wayanda suka fara wannan su ce wannan tawil ne ba to duk wanda ya kasance haka fa innahum ghairu malumin ba za su kasance daga cikin abin zargi ba su kuma su kawo hujja da auren mutu'a su wanda suke cewa auren mutuwa an soke shi da alkur'ani wannan suke kawo suke cewa wanda zina nufuru biyun hafi zuna illa ala azwajin aw ma malakat aymanun fa innahum ghayru malumin kamar yadda ga wara a zalika fa ulaika humul adu wanda ya nemi wato aure ta hanyar wato auren mutu'a to ya ketare iyaka to su kuma wanda suke kawo hujja sai ka ce ai ai Allah ya ce fa mastamta akin jiki ai akwai a cikin lafazin waɗansu kira'o'i irin na su ibnu mas'ud ga ga shi ne ubay bin ka'ab fa mastamta akin bihi ila ajalin musamman waɗanda kuka ji daɗi da suke zuwa wani lokaci fa atuhu na uyuran to ku ba su ladan suka ce to ai mu ma muna nan akan bakan mu wannan aya ita ce ta tabbatar da auren mutuwa idan kun ce waɗannan ayoyi wannan wacce aka faɗe ta a sutul ma'arij da kuma inda aka sake faɗarta a sutul muminun to to ai idan an duba za a ga cewa waɗannan surori na maka ne waccan kuma wacce muka kawo ta madina ce don wannan a ƙa'ida ayar da ta zo da gaba ita take shafewa wacce ta gabace ta to amma waccan kira fa sha za ce ba kira ce wacce su a ta zama wato mutawatira ba sai kuma abin da suke kafa hujja ke to wannan dai shine ma da nasawa da wannan sabani aka ji to kadan aka samu irin wannan aure duk da haka dai ba za a yi haddi ba ke to fa mari ta gawa fa ulaka hukumul aduna ko to su ne wanda suka ketare hanya to anan ne ma yake cewa to har ma har ma wato ba za a nemi ainihin wato abin da ya shafi mutum ya nemi biyan bukatarsa ta wata hanya daban ko da hannunsa an ce a wanda duk yane wato ya biya bukatarsa da hannunsa zai tashi a ran tashin kiyama wannan dai gumurzin da ake kuma kai kuma sai ka tashi kuma da ciki a hannunta to karkado yanzu mace ko ciki dai wato a duniya ma ciki ne a duniya an san iyakacin kila wata tara ta haihu to kai kuma sai ka tare da ciki a lahira a hannunka to duk wanda ya ganka ya san kwanan zancen ka fi kunya kenan kan kunya to akwai la'ana to amma wa'in su malayi sun rarraba dai to to amma dai duk da haka an ce kuwa hairun minar zina to sai siffa ta bakwai takwas na'am والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم لأماناتهم سوني وأن يكسنشي لأماناتهم راعون wato masu kiyayewa amana in an ba su amana wato suna kiyayewa da wannan amana wa ahadihim har yanzu idan suka yi alkawari suna kiyawa da wannan alkawarin ka kenan wato idan ka zama baka siffar da wannan siffa wato ka zama munafiki fa kenan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiki salat ayoyin munafiki ne uku ne wato alamar munafiki uku ce idza haddasa kazaba kadan yi magana ƙarya zai wa idza wa'ada akhlafa idan ya dau alƙawari saba wai wa idan kuma idan kuma ya dau aka bashi amana ci yake a wani lafazin an ce iza ahada ko kuma iza ahada su kazzaba idan yayi magana yayi ƙarya wa iza ahada gadara idan yi alkawari kuma sai yayi yaudara wa iza fasa wa fajara in kuma shari'a zai yi zalunci ne to duk wanda ka samu da wannan siffa shine munafi ai munafi wai ba sai lalle a zamanin annabi ba ga siffar tana nan a kowane lokaci a kowane gari a kowace ƙasa a koyaushe kuma kowaye ko namiji ko mace ko malami ko jari in dai aka samu waɗannan siffofi a tare to an ya ga munafiki halis in ku aka samu ɗaya to akwai alamar munafici a tare da shi ya shiga to da ka Allah ya kiyaye to wayannan su ne siffa a cika alkawari da kuma ba da amana shi ne siffa ta bakwai takwas ta tara kuma su ne wallazina hum bi shahadatihim qa'imun su ne waɗanda qa'imuna suke tsayawa bi shahadatihim wato da shaida su suke ba da shaida ta gaskiya ba sa yin shaida zur ba sa yin ƙari a shaida ba sa rage a shaida ko abin ya shafi kansu ne ko ya shafi wani kusancinsu ko ya shafi makiyinsu ba sa canzawa ne yadda shaida nan take haka nan suke ba ita to sai mu je siffa ta goma wanda Allah ya sa mu siffar da wannan siffa siffofi na والذين هم على صلاتهم يحافظون to su ne waɗanda yuhafizu suke kiyayewa ala salati wato a sallarsu a wani ƙauyen can a wata yanzu ala salawati a sallolinsu duk dai ɗaya ne wato su ne waɗanda suke kiyaye nan kuma wato suke kiyayewa sannan suke ba da ita a lokacinta suke ba da ita da rukunanta da mustahabbanta da wajibabbunta babu abin da suke togewa kuma sannan idan suna yin sallan nan ba wani abu da yake ɗaukewa hankalinsu kuma har yanzu bayan sun gama kamar yadda na gaya muku ɗazu lalle ya kasance masallaci kafin ka zama mai sallar da sallar za ta amfane ka sai ka kiyaye adabu salati kafin sallah din kamar yadda na faɗa da kuma kana cikin sallah din da kuma bayan ka gama sallah bayan ka gama sallar nan kar kuma bayan ka idar da sallah kuma ka shiga wato ɗaya da cikin abun da da muka ambata din ko ka yi ciniki da zamba ko ka yi ciniki da da wato ainihin riba ko ka yi hulɗa da zamba ko da kowan nayi ko kai sata ko kai zina ko kuma ya kasance ta hana miskini haƙƙinsa to idan ya kasance ya zama kafin kai sallah ɗin nan baka bayar da haƙƙin ko kuma baka yi abin da ya kamata ba ko a cikin sallah ɗin baka yi ta kamar yadda ya kamata ba ko bayan ka gama sallah sai ka kuma yi wani abu da zai ware wannan sallar to ala kulli halin duk ɗaya da cikin wannan idan aka same ka shi sallar ba ta yi ba ba za ka yi sallah ba alwala ba ba za ka yi sallah ka dubi gunda ba alƙibla ba ba za ka yi sallah da najasa jikinka ba haka nan inda za ka tsaya ba za ka yi sallah akan inda yake da najasa ba haka nan sallar ba za ta zama sallah ba in ya kasance ba karatu ba fatiha sallar ba za ta zama sallah ba in ya kasance babu tsoron Allah a cikinta babu kankan da kai a cikinta babu tsaye da hankali a cikinta har yanzu sallar ba za ta yi ba idan ya kasance ba a lokacin ta kai ba ko baka ba da ita a lokacin ta ba ko kuma sallar ba ta yi ba idan ya kasance yau ne kai a gobe ba za ta yi ba ko kuma kullum ba za ka yi ba sai a ƙarshen lokaci to kada ka manta fa da mai sallah fa ake fa mai yin sallah ne ta shine Allah ya ce fa wailul lil musallina wato azaba ta tabbata ga masu sallah to idan an ce mai sallah azaba ta dauto ina kuma ga wanda baya to amma irin waɗanne ma irin waɗanne masu sallah ne azaba ta tabbata ga su ne allazinahum an salatihim sahuna to su ne waɗanda suke gafala ga barin sallah sau da kawai nan sufofi su ne guda goma sai mai kokari idan za mu iya ganewa shin sallar ta mu ta yi daidai ko ba ta ba don za mu duba ta farkon kafin fara sallah da asan da muke fara sallah da ko bayan mun gama sallar nan sallar tana taimaka mana irin yadda ba za mu saba Allah ba in ya kasance ko muna yin abin da ya kasance kuma saban Allah ya to shi kenan sallar bata amfani ba kawai mun wato ainihin mun dungura goshi ne kawai to to to shi kenan to waɗanda suka sufar da wannan siffa me Allah zai musu
أولئك في جنات مكرمون to waɗannan sun kasance fi jannatin wato cikin aljannoni aljannatai mukramuna ababan gir wato ababan girmamawa wanda zai kasance su dawwama a cikin aljanna ababan girmamawa da abubuwa irin na girmamawa iri iri da abubuwa na jin daɗi iri iri da abubuwan farin ciki iri iri kamar irin yadda ya zo a cikin hadisi cewa duk wanda Allah ta'ala ya sa ya samu shiga aljanna to ita fa aljanna a cikin ta fa akwai mala ainu ra'at mala ainu ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba fa wala uzunin sami'a kunne bai taba ji ba wala khutira ala qalbi bashar abin da ba a wato wani yare wani mutum bai taba tunaninsa ba shi ne a cikin wato shi ne a cikin aljanna
Allah ya mai saboda jagora haka idan akwai sallallahu alaihi wa sallam ya goyi ko bayan mu ka, shiga ba ya ko yadda da karasa kai.
a karasa ko Hmm? to to mu je ka tambayi na mhm.
in dai sai an gama tattaunawa in dai ba ta bangaren yaƙi ko ta samu ba wannan ba bayi ba ne to idan aka samu ta bangaren yaƙin ne amma kuma da ke an ce idan bawa da baiwa suka haihu dan ma bawa ne to shin idan su ne haifa haifa har ya kawo ga yanzu ba su aka ciwo a yaƙin ba iyayen shin suna nan a bayi dai ko kuma a'a akwai wani dan kwaskwari ma a kansu tambaya ta ɗaya kenan. tambaya ta biyu kuma kamar yadda aka ce a yi sallah a gurin da babu najasa shin alwala ma haka ya halatta ko kuma a'a za a iya yin alwala a banɗaki gurin najasa ne shi ne sabon da nake so na bani
Allah ya mai jagora na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya goyi bayan ka, ya yadda to da kai.
waɗanda ya kasance waɗanda ya zama cewa a, suke cikin aka ciyo su a yaƙi kamar dai yadda dai na faɗa dai addinin musulunci kullum baya son bauta baya son bauta sansan sau da haka ƙirƙirowa hanyoyin da za a rage bauta yake yi na farko ya kwadaitar cewa mai dukiya ya rika sayan bayi kawai yana kyantawa na biyu kuma sai addinin musulunci ya kawo waɗansu hanyoyi da idan mutum ya yi sabo ko ya saba wa Allah sai kawo waɗansu hanyoyi waɗanda ba zai samu gafarar Allah ba sai ya kyanta ba kamar ko wato sai ya kadan ya zihari ice matarsa ce kama da uwarsa ko ba- bayan matarsa ko wata gaba ta matarsa in dai ba da nufin yana yana nufin ko- ko a tausayi ba ta kama da uwar tasa ba to na an ce ya yanta bawa hakanan da azumin nan idan mutum ya sha a- a ruwa wato da gangan shi ma wannan zai kafara kafara ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce ya shine ya yanta bawa hakanan idan ya kasance mutum ya kashe wani da ganganci ko kuma a cikin rashin sani shi ma dai dole an ce ya yanta bawa wato akwai hanyoyi na yanta bawa yanta bawa yanta bawa dai wato duk dai wai a rage bayi a rage bayi to a- a- a- suna da yawan gaske to shikenan to sai kasance kuma ba a yarda da wata hanya ba wacce mutum cewa za a je a samo bawa sai idan ta hanyar yaki duk aka tsuke hanyoyin da can idan mutum yana bin ka bashi lokacin biyan yayi baka samu abin biya ba to shi ke sai kara maka kuɗi tunda yanzu babu kuɗi to in dai kana son in ɗaga maka to sai dai na kara maka ce to to ya zan yi to sai sai kai ka kara masa idan wannan ajalin ma ya sake zuwa ba shi da kuɗi da haka da haka dai har sai kuma abin ya kasance ya fi ƙarfinsa wata nan kawai sai dai ka ganshi da shi da matarsa da 'ya'yansa ko duk sun fili- burshi ne jikinsu da toka da kuma igiya sun zo sun miƙa masa sai sai sai kuma kan da ga dama ko ko ka sayar da su ka sa- ka samu kuɗinka to duk wannan yana ɗaya daga cikin waɗansu hanyoyi na samun bawa a da wa'anda addinin musulunci ya zo ya rushe kenan wato sai aka tsuke abin ya dawo kawai sai dai ta hanyar yaƙi kawai to game da waɗanda suke yanzu a ƙasashen musulmi haka waɗansu ana nan ana yin yaƙi na jihadin nan Wa- waɗansu suna nan suna yi har yanzu in dai ba na na siyasa ba ne amma ya zama yaƙin siyasa ne ba to wannan fa duk wanda ya sayar da ɗa ya ci kuɗinsa ko ya bautar da ɗansa Allah ya tsine masa kuma duk abin da ya ci haramun ne idan ya kasance ga bawa ko baiwa an same ta hanyar yaƙi amma daga ba sai ta zama ummul walada har ma ta haihu a wajen ubangijinta to ba dama wannan a sayarta kuma ƴaƴanta sun sun sun zama ƴaƴa ne kawai to bauta a kanta kawai ya ƙare Eh, sai dai idan ya kasance a- a- a- ba da yadda zaɓe bauta a kanta ya ƙare kawai shi kenan don wannan kenan yanzu kaga idan akwai irin waɗannan waɗanda ko ƴaƴansu ne ƴaƴan ƴaƴansu ko kuma a zuwa aka aka sayo su a wani guri saboda talaucin iyayensu to kaga wannan duk bai halatta ba waɗannan su ne ulaika humul aduna Eh, sai sai kuma san kan da za su to sai kuma da aka ce sallah sai a guri mai tsarki ko alwala ma haka eh alwala lallai mustahabi ne ita sallah lallai ne ya kasance a yi ta a guri mai tsarki kuma har da wai ba ma tsarki kawai na ai gurin babu fitsari ko ba kashi ko ba jini a gurin ma ya kasance tsarkakakke ne ma'ana ba gurin ibada ne ta waɗansu kamar coci ne ko wajen ibadar yahudawa ne ko kuma wajen gun da ake tsafi ba ne kuma- kuma har yanzu ya kasance ba wai sai lalle kashi ko na jisa in ta mutu hatta gurin daurewa dabbobi gurin daure raƙuma gurin daure tike dai na dabbobi duk wani duk ba za a yi sallah gurin ba amma alwala a, za a yi yin ta a ban ɗaki amma fa lalle ya kasance a, kada a taka kuma najasa a gurin illa kawai dai ana so a yi alwalan a guri mai tsarki kawai ita mustahabi ne kawai ai ka gani an ce ai kaga wanka ana yin sa ne a banɗaki amma ka iya yin wankanka da ah, wato wannan wankan da kai a banɗaki wankan janaba ne wankan biki ne wankan haila ne yana iya zama alwala wanka kai a banɗaki wankan janaba to wannan sai kaga dama da kai alwala in ba ga dama ba shikenan wannan wankan ya isar maka ko kai niyyar za ka yi wan- sallah da shi ko da ba kai ba to kenan kaga ai ko kaga wanka a ban daki ake yin ta ko to kaji to so daga wannan sunan azzabi dai
جزاك الله خير
wannan da farko ne wata doguwar takarda ce da ke to za mu to zama za a a take ta ta ko kuma idan uwa ne da yawa
gargaɗi zuwa ga masu jayayya sirrin martabar da Allah ya wa mana assalamu alaikum gaisuwa da ladabi da biyayya zuwa ga babana malami na shehi na masoyina Allah ya ja zamanin malam Allah ya ƙara ɗaukaka martabar malam a duk faɗin duniyar nan Allah ya ɗaukaka ka ya bar- ya ba ka rinjaye a kan makiyanka masu jayayya da Allah da mu da kai da sauran daukacin bayan Allah Allah ya ba mu kyakkyawa a duniya ya kuma ba mu kyakkyawa a lahira ya kuma da mu daga azabar wuta da lahira a lahira Allah ya ba mu jinkiri har zuwa lokacin da karamar malam za ta fito fili kowa ya gani da irin shi domin kuwa ni tuni na fahimci haka tun daga wasu mafarkai da na yi dangane da masoyina masoyin nan nawa har kashi biyar amma a nan guda ɗaya zan bayyana zan bayyana shi a wannan yar takaitacciyar takarda domin kuwa in na ce zan zayyana su gaba ɗaya to hankalin mutane ba ne zai ɗauka ba don haka ga shi zan bayyana mai ilimin fassarar mafarki shi zai fi kowa fahimtar wannan mafarkin na kuma hakika malam na da makiya a kusa da shi don na gamsu duk a cikin wannan mafarki na yadda abin yake kuwa shi ne wani gangami wani gangamin taro aka yi a wani babban filin jama'a jama'a da yawa bayan zuwa wani lokaci mutane ana tsaye sai ga malam ya fito ya hau wata matakala a inda wani daga cikin na hannun damar malam mai yawan biyayya ga malam yana miƙawa malam wani safarin akwai mai kyan gaske a yayin da wani jirgin sama mai saukar angulu ya sauko daga sama kusa da malam bayan da malam ya amshi wannan akwati mai ɗauke da wasu muhimman abubuwa da ba zan faɗe su kowa ya yi ba sai ya kama jirgin nan ya hau ya tayi sama da shi shi kadai kowa dai ya ji wannan ya san ɗaukaka allah ya nuna min ta malam domin kuwa tayi sama ɗaukaka ce to balantana har a jirgin sama allah ya sa mu samu yardar Allah al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki da Allah ya shirya da mu a nan ina so in yi kira ga sauran mutane musamman abokan hamayyar malam manufar malam ita ce faɗakarwa malam baya fushi da wani baya kyamar kowa baya zagin kowa kuma bai sa ido akan wani ba ko kushe ko kushe wata aƙida da ba tashi ba malam ba ba ruwan shi da yiwan da yi wa wani shishigi ko damuwa da abin da yake ciki to a nan na'ar bakin malam zan ci mai albasa abin da zan ci ya ci ne duk wani mai nufin mutta sharri ko makirci allah ya mai da wannan sharri nashi alkhairi ya raba mu da shi ba daya kuma ina so in ja kunnen masu kasida a nan suna cin zarafin ko zagin abokan hamayya to ba daidai ba ne ko kaɗan bai yi kama da tsarin malam ba domin kuwa malam mutum ne mai kankan da kai kawali mai haƙuri mutum ne wanda muka ga abin da yake so wa kan shi shi yake so wa kowa har makiyar nashi to shi kuwa shi kuma na ruwan shi da wannan a nan ina faɗakar da mutane ba shi ya sa su su yi haka ba karambani ne kawai amma kuma manufata ba wai in kushe su ba ne a'a su dai masu yabon manzon Allah ne to su tsaya a nan kawai wannan shi ne manufata kar ka zargi wani ko kushe ko hasada don Allah don Allah a bar yin haka mu dinga son junanmu duk musulmi ɗan uwan musulmi haka Allah yake so kuma haka ma manzansa ya koyar da mu kafin in dakata ina so malam ya fassara min waɗannan mafarkai nawa ko da yake ba zai iya ba ina so yi wannan kasafai tsohon da wata yi tsohon da ni ba sai ko duwa ma wadda duk zai shiga ma ba sani ba tunda dai da kan wai wadan wadan su manzanni ne dai haka dai mun dai ji dai abubuwan da aka faɗa kuma ya cinye lokaci da yawa wannan ko yansu abubuwa ne haka wanda suka shafi tambayoyi haka daga mun bar lokacin tsawo saboda da tambayoyi kawai wani aikai wani abu yake yi na yabawa wadda kuma sauransu ko ko da shi dai idan aka kiro nan muka ce Allah ka sanya mu kamar yadda annabi ke faɗa fauka ma ya zunnu kuma Allah ya sa dukkan abin da muke ya zama saboda Allah muke kuma Allah kada ya daya a bakin mu wani abu wanda ya kasance ba kyakkyawa ba wato ya fito wanda wato wanda ba zai amfani jama'a ba to shi magana farki ba wani abu da zai magana farki Allah ta'ala ko manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi cewa idan ƙarshen zamani ya zo mafarkin mumuni ba zai karya ba da wuya ya karya hakanan kuma mafarki kyakkyawa yakan zama kashi ɗaya ne da kashi daga cikin kashi wato 46 na annabtaka da da sauran dai kamar irin waɗannan kuma duk wannan dai kyautata zato ne ko da yaushe shi mai kaunarka shi kullum abin da yake riya a zuciyarsa kuma shi ne yake gani a mafarkinsa da sauransu amma wanda yake kinka ko shi kuma shi kuma kullum shi ma abin da yake yake gani a game da kai sai dai ko da yaushe dai muna fatan cewa ga baki daya Allah ta'ala ya mana jagora kuma ya kiyaye mana daga daga dukkan abinci kuma dukkan abin da yake na alheri kuma duk gaba Allah ya bamu jagora to akwai wata kaddar sai a Allah ya goye bayan ka.
zuwa zamani bayan Sallallahu alaihi gaisuwa wasallam.
mai yawa tare da fatan malam yana nan lafiya Allah ya sa malam a gidan aljanna a musulma tambaya ta ta farko ita ce malam wai na ji an ce idan mutum baya sallah wai ba a san gashin gashin kansa ya zuba ko kuma ya yanke fara kansa wai an ce wannan wai duk ba kyau shine nake yake so da ji gaskiyar lamarin lamarin tambaya tambaya ta ta biyu ita ce malam ni dai ina al'ada sai na sa sai na sa jamfarci bayan na gama sai na yi wanka na ɗau azumi a shehuri a shi da jamfarci a hannuna kuma na manta na yi wankan turawannan wanka na yake da azumin na salamu alaikum yake hannu Allah ya ma jagora don sai Wanda dai- Sallallahu alaihi wanda ya kasance da mai jinin haila da mai janaba jikinsa kafin su yi wanka to lallai ya kasance kada su yanke farce kada su kuma yi aski ko fitarwa da gashi Ah, malamai suna da ra'ayi iri biyu a nan wani sun ce idan mutum ya yanke alhalin akwai bai wanka ba to a ranar tashin kiyama tun da yake dukkan abin da yake na jikinka tun daga halittar ka har zuwa sanda ka mutu duk za a dawo ma da su ne to hakan za a dawo maka da gashinka da farcenka wanda ka yanke kamar yadda mai kwashi da yini wato ya yake ba kuma mai kuɗi kuɗi sannan shi ma duk sun kawo wannan magana wasu kuma sun ce a ba komai to ah, sannan kuma ah, ya kasance kin sa jamfarce amma kuma sai kika manta biki wanka ba misali ko kuma alwala ce ko ko ko wanka ne wankan to azumi biki wanka ba kin ga kina da lam'a kenan saboda jamfarcen nan iri biyu ne in ya kasance irin wanda yake mai kauri ne wanda ake sakawa to wannan lalle kin rufe wata fata wacce ruwa bai ratsa ba Ah, saboda haka wannan wanka bai ba waɗannan salloli waɗanda kika yi shi kika yi kafin ki tunan nan duk sai kin sa- sake su amma azumi ya yi to ah, wannan shi ne kawai ina ga shi ne ko? نعم. تو. اللهم ما مننت به فتدين وما أنعمت به فلا تكرم وما كسبته فلا تحسد وما علمته لنا من ربنا وليا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والنار غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صدق الله العظيم